أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya sake haɗa mu a karatunmu na littafin babban malami muhammad nasiruddin al'albani littafin da aka yi sani da suna sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallam min takbiri ila taslimi ka annaka tarafa sifa ta sallan manzan allah sallallahu alaihi wasallam tun daga kabbara harama har zuwa sallama kamar ana yi a gabanka inda muka tsaya a kan bayanin da za mu tashi shine na sallar juma'a idan ban manta ba kenan mun kare bayani akan abin da ya shafi wuturi satin da ya gabata mun karanta hadisin da manzala sallallahu alaihi wasallam yake cewa ya kasance mu ringa sanya sallam ta ƙarshe ta kasance wutiri ita ce ƙarshe a sallolinmu da zamu yi da dare kenan yau insha Allah za mu tashi akan bayani akan sallar juma'a har yanzu dai muna cikin bayani akan abin da ake karantawa idan an yi tsayuwa idan an yi tsaye a sallah mai ake karantawa to malam ya jero mana hadisai yadda manzala sallallahu alaihi wasallam yake yi a salloli daban-daban bayan kabbara harama bayan fatiha menene aka samu yana yawan karantawa lokaci zuwa lokaci kuma wannan bayana nuna cewa ba abinda aka rawaito aka ce manzo sallallahu alaihi wasallam ya karanta kaza a sallah kaza ya kasance mu ma a dukkan sallar da zamu wannan kin zamu karanta ana nuna mana cewa ga abinda aka samu yana karantawa kenan yana karanta wani karatu bayan Fatiha wannan shine babban sako da babban karatun da ke da kai a cikin wannan ruwayoyi da aka rawaito mana kenan mutum zai karanta abin da ya sauka gare shi abin da ya ga zai iya karantawa bakin gwalgwadon iyawar shi shi ne zai karanta a sallolin shi da zai rage yau za mu ga a sallar juma'a mai manzo sallallahu alaihi wasallam ya yawai kai shi ne malin ke cewa salatar juma'a sallar juma'a wa kana sallallahu alaihi wasallam manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance ya ƙara ahyanan wani lokaci yana karanta fin raka'atul ula a raka'a ta farko ta sallar juma'a bi suratul juma'a yana karanta suratul juma'a wa fil ukhra allau a raka'a ta biyu yana karanta idza ja'akal munafiqun kenan suratul munafiqun kenan manzo sallallahu alaihi wasallam in ya karanta suratul juma'a sai karanta suratul da ke biyu bayan ita wannan sura wataratan ya ƙura badalaha bi hal ataka hadithul khashiya wataran kuma maimakon idza jaa akal munafiqun sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta hal ataka hadithul khashiya wa ahyanan yaqra fil ula bisabbih isma rabbikal a'la wani lokaci a raka'a shi ta tawarku kenan yana karanta sabbi isma rabbikal a'la wa fi thaniya a raka'a shi ta biyu yana karanta hal ataka hadithul ghashiya suratul ghashiya kenan kaga nan ga malam ya kawo mana kenan irin surori da aka sau manzala sallallahu alaihi wasallam yana yawan karantawa a ita sallar juma'a kaga surori ne ba masu tsaho da yawa ba kuma ba ƙanana sosai ba surori ne madaidaita tsaka-tsakiya idan ka duba suratul juma'a fashi ɗaya da rabi ce a bugu na hafs idan ka duba suratul munafikun ita ma haka nan fashi ɗaya da rabi ce don suratul gashiya ita ba ta kai fashi guda ba haka nan suratul ala ba ta kai fashi guda ba kenan kaga surori ne gajereru wanda ba ƙanana sosai ba kuma ba manya irin wannan manya masu yawa sosai ba domin kada a takura duba da kenan sallar juma'a sallah ce wadda duk da a sauran salloli salawatul khams kuna da dama ku yi a masallatan amma ta sallar juma'a sai masallacin juma'a buka zo ba a masallacin ku na khams salawat ku ce abin nan sai masallacin da aka kebance da ce masallacin juma'a ne kenan shi ne za a rinka za a je a yi sallar juma'a a can yanzu misali nan masallacin kaga kawai wata rana mata shi mu ce bar kawai mu juma'a a sai an ayyana an ce lalle wannan ya zama na juma'a to a lokacin nan sai a yi juma'a in haka ne kenan kaga kowa kawai ya ce duk inda yake zamani ko inda suke sahu biyu su ce bari su yi juma'a wani ya tashi a cikin su yi hudu ba kawai shi kenan su yi sallar su watsi wannan taron ake so ya zama shi ne idinmu na sati shi ne an gamu da juna an gaisa da juna wani yana wata unguwa wani yana wata unguwa ba za a samu dama a haɗu ba in ba irin wannan wurare ba sai malai yake cewa salatul idai sai kuma sallah ta idi guda biyu sallah ta idi guda biyu ita ce sallah ta idul fitr da idul adha idi na ƙarshen azumi wanda ake yi a ɗaya ga shawwal da kuma idi na sallah babba shi ne ke cewa sallar layya wanda ake yi bayan an yi arfa kenan bayan an hau arfa washe gari shi ne sallah ta layya wannan idinan guda biyu a da a jahiliya suna da idi kafin manzala sallallahu alaihi wasallam ya zo da risala suna da idi suna yin idi a idin nasu kuma ya suke abubuwansu na masha ana kaɗe-kaɗe ana rere ana abubuwa wasanni daban-daban da manzala sallallahu sallam ya zo da risala sai ya ce ma musulmai a da kuna da idi wa'inda ake abubuwan da aka dama to yanzu allah sanya muku idi guda biyu su ne idi na alfitar da kuma idi na al'abuwa shi idi wannan sallah ta idi an an mikir suna an shar'anta ta a shekara ta biyu bayan hijira bayan hijira manzala sallam da ya je garin madina to a shekara ta biyu aka shar'anta ita wannan sallah ta idi to wannan sallah ta idi a hukuncinta ba a ce mata ba farilla kamar yadda salloli suke farilla amma sunna ce mai ƙarfi sunna ce mu'akkada yanzu misali idan ka yin sallar la'asar ko sallar magarba ko sallar isha da gangan kawai ka ƙi to wannan hukuncinka hukunci ne babba wanda sai an kira ka an tambaye ka me kake ne wuta ne kai daga musulmcin ko ko me horo amma idan ba kai ba sallar idi ba amma wannan ba an gane amma kuma duba da a matsayinka na musulmi manzo sallallahu alaihi wasallam ta kasance sallace wadda ya lazimta ba a taba samu ba ya barta bai taba ce ma wani ba ya barta kokari ake aladabtar da mutane ma a koya musu tsare-tsaren da ya kamata su ringa yi a idan a sa tsari ya kasance ga doku abubuwan da ake yi ga wanda ba a yi wannan shi ke nuna muka cewa tana da mahimmanci sosai kuma yana da kyau a kula da ita ta shiga cikin sha'a'irul islam idan aka ce sha'a'irul islam ana nihin dukkan wani abu wanda daga an gan shi ana mai kai tsaye kawai da musulunci ake gama shi shi da ke ce ma sha'a'irul islam yanzu misali masallaci da kaga masallaci a tsaye da hasumiya da komi da komi da wajen liman daga ka gani ba sai an gaya ma ba cewa wannan wurin alama ce ta waje ne na musulmai da bambanci da kuma coci da kaga kurwa kaga kaza kaga kaza shi ma na nuna ma alama ce ta wajen kiristoci to wannan suna ake ce ma sha'airul islam abubuwan da kawai musulmai suka keɓanta da su shi kuma abin da aka ce ma sha'airul islam a cikin suratul hajj Allah ke cewa wa man yu'azzim sha'airallahi fa innaha min taqwal qulub dukkan wanda yake girmama abin da ya shayi sha'air alamomi na musulunci to wannan iya daga cikin tsoron Allah to sallar idi ranar idi a ga kayi ado ka hudu ka ta yi idi wannan daga cikin girmama sha'air na musulunci da kai iya daga cikin abin da ake so a ranar idi ya kasance mutum ya yi wanka wanka irin na ibada ya sa kaya masu kyau wanda yake iya saba ya tufatar da kanshi ya tufatar da iyalanshi ya tufatar da dukkan wanda yake da yake da yake da suna ke karkashin shi ko kuma ya kamata a ce ya mushi in dai akwai hali a mushi idi ne na farin ciki kowa so ake ji daɗi shi yasa malamai suka ce makaruhi ne a ranar idi kama ziyarci makwantai in dai ba larura ba misali a ce wani naka ya rasu dole sai kaje makwantai a ranar idi amma in dai kasance ba a yi rasuwa ba a yi komi ba ana zaman lafiya to makaruhi ne ka ziyarci makwantai saboda kamai yana iya dan yanke ma abubuwan da kake ciki na abubuwa na kai kawo na farin ciki ana so a ranar duk yanda kake ciki da bakin ciki a zuciyarka ko ka rike wani are ko wani ya maka laifi yi kokari ka yi amfani da wannan dama domin ka warware dukkan matsalar da ke rufe tsakanin ka da shi in akwai wani laifi da kami in akwai wani laifi da ya maka ku yi amfani da wannan dama ku nemi juna gafara ku yafe ma juna taqabbalallahu minna wa minkum a mana aikin gafara a ziyarci dukkanin yan uwa dama ce ta ayi zumunci zumunci iya daga cikin abubuwan da suke sa arzikin mutum ya yalwata ya daga cikin abubuwan da suke ƙara ma mutum lahiya da tsawon lokaci tsawon lokaci na rayuwa tsawon lokaci na rayuwa yana da muhimmanci sosai a ce da shekara goma za ka yi a ce an ƙara maka kai shekara goma sha ɗaya alheri ne ba ƙaran ba yau ka tashi allah ya ƙara ma rana guda a cikin ranakunka na rayuwarka ta duniya ba ƙaramin alheri ya maka ba ba karamar daraja ba karamar girmama a maka ba saboda bakka sanin haka bakka sanin haka sirar da Allah ya gama ka a ranar kiyama misali idan kuna labari da 'yan uwanka su baka labarin cewa lokacin da suka rasu inda za a medo su su rana guda ɗaya ta ko awa ɗaya ta a duniya su ƙara daga cikin ayyukansu na alkhairi su yi wani abu da duk abin da gare su suka mallaka da su bayar domin a masu wani saboda idan Allah ya albarkace ka da wuni guda lokacin da zaka samu kamar Allah tasbihi kai sallah kai addu'a kai kaza wannan ba karamar daraja bace ba karamar albarka bace ba iya daga cikin kenan abubuwan da ake so mutum ya kokari ya ringa amfana da lokacin shi ya ringa ribatar lokacin shi kada ka bar lokacin ka ya ringa tafiya a banza kan abubuwa na banza kan hira da ke na banza idan ka tuna yi kokari tasbihin nan yi hailala ka yi istighfar ka yi kakkai wasa kana tahiya kai kadai kakkabari ka ringa zancen zuci zancen da biya kare ba kana shi ce mike da suna me ake ce mi lissahin duna kana ta lissahi lissahi kala kala wanda ba sa kare ba yi amfani da wannan lokaci ka samu kan kai kadai ka ringa yawan tasbihi idan kake banta a kodayaushe idan kake banta idan baka sanya lokacinka ba cikin da'a cikin bauta ma Allah cikin azkar to shedan zai zo ya amfani da wannan dama shi ya kawo ma haje shi ya tallata maka kai kuma ka shiga kuma bin abin da shi shedan yake so kenan idan ka samu kanka kadai kai kokari ka bijire ma shi shedan ka dage akan cewa sai ka ma Allah wani abu na ibada sai ka yi wani abu na da'a sai ka yi wani abu na samun lada saboda idan baka yi ba to shi shi ɗan yana nan da halin shi a ji kala-kala kuma ta hanyoyi kala-kala ta hanyoyi kala-kala hanyoyi gare shi dubbin mulayika wanda bisa da sabuwa ta inda zai zo ya kware ta wani shedan ya ga dama kai a sallama da kake ya ga dama ya shigo ta nan domin ya sa ka saba ma Allah karatu da zaka ya ga dama ya shigo ta nan ya rude ka domin ka ci di hanyar da ya samu amfani ke da ita to kai kokari ka ringa yin karhin shi akan irin wannan abubuwa to idan ka samu kanka Allah ya taimake ka ka samu ƙarin kwanaki a rayuwarka to ya kasance kullum idan ka tashi kamar Allah godiya alhamdulillahi alladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi an-nushur ina ma Allah godiya da ya tayar da mu bayan ya kashe mu saboda barci kana mutuwa ne saboda Allah na cewa Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsiku allati fayumsiku allati qada alaiha al-mauta wa yursilu al-ukhra ila ajalin musamma idan mutun ya kwanta barci bakka iya tsirkin wai menene barci menene barci wani abu ne kawai ikon Allah ne ga kanan a duniya ga kanan da ranka amma ka shiga wani hali daban wanda kuma ba halin da kake warke ba wani hali daban wanda idan ka ce ka sa dogon nazari dogon tunani akan abubuwan da ke da kwai a cikin abin da ya shafi mulki akwai aya mai girma akwai ikon Allah a ciki to idan mutum ya samu kanshi Allah ya taimake shi a raye da ya kokari ya ci gaba da ma Allah ya ci gaba da bauta ma Allah ya ci gaba da yin abubuwan da zai tara ma kan shirada to a lokuta na idi lokuta ne na irin wa'annan samun ƙarin kwanakin wannan da zaka samu ka bauta ma Allah na ziyarce-ziyarce da sauransu a ranar idi idan an tsaya sallar da ake yi kenan shine mahallin shahidi salatul idain me ake yi idan an yi tsaye idan an yi tsaye ranar idi dama da farko ana zauwa idan an zo ba a nafila ba a kiran sallah ba ta da ikama ita kamar nafila ce irin yadda muke nafila kuma idan aka zo aka yi kabbara harama kahin liman ya yi a'uziya ya yi bismillah ya yi adiyya na istifta addu'i na buɗe sallah kuma kahin ya yi a'uziya kahin ya yi bismillah sai ya yi kabbara su bakwai allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar akwai ruwaya ta imam tabarani yake cewa a irin wannan tsayuwai a tsakanin kabbarori guda biyu ana iya cewa alhamdulillah alhamdulillah subhanallah la ilaha illallah hatta su salatin mazala sallallahu alaihi wasallam sai dai al-mashhur wanda ya shahara shi ne za a ringa kabbara su bakwai kuma ba tare da an jinkirta tsakaninsu ba kenan kusa da kusa allahu akbar allahu akbar kamar da muka saba gani a idi yau da gobe ana ta yi to sai an yi su bakwai raka a tawari a raka a ta biyu za a yi su biyar su biyar to wannan su ne kabarbari da ake yi kenan a sallar ta idi idan an yi tsaye dama muna magana ne akan tsayuwa to idan an kare da tsayuwa an kare da kabbara ni za a yi kuma bayan haka nan abinda za a yi bayan kabbara sai a yi adiya na istifta a yi a'udhu billahi min shaitanir raji a yi bismillahir rahmanir rahim a rai kenan asirce za ka yi wannan in ya so kuma sai a yi fatiha idan aka yi fatiha shine malam sai kawo mana abinda manzo sallallahu alaihi wasallam aka samu yana yawan karantawa sai ya ce wa kana sallallahu alaihi wasallam yaqra ahyanan fil ula sabbih isma rabbikal a'la manzo sallallahu alaihi wasallam yana yawan karanta lokaci zuwa lokaci sabbih isma rabbikal a'la wa fil ukhra a raka'a ta biyu sai karanta hal ataka hadithul ghashiya wanda dai aka samu mafi yawa zaka ga limamanmu su ne suke yawan yi hal ataka hadisul gashiya eh sabbi isma rabbikal a'la da hal ataka hadisul gashiya duk da cewa wasu suna jaja suna da tsawo a irin wannan tsayuwa amma kuma yin hakan zai yi domin a samu ladan sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kun mu sanin irin wannan fa'ida he idan mun karanci rayuwa ta sahabbai rayuwa ta sahabbai manzala sallallahu alaihi wasallam idan yana balaguro inda ya zauna mai kokari suke in sun zo wajen su zauna dan su koyi da shi wata rana daga cikin sabon manzala sallallahu alaihi wasallam suna cikin tahiya suka tsaya a ƙarƙashin wani icce sai ya tashi sai sunce makamman shi sai ya rataya jikin iccen sai yake ba mutanen shi labari cewa manzo sallallahu alaihi wasallam yake rataya makamman shi a cikin ice shi yasa shi ma in ya zo nan sai ya rataya nashi a wannan wuri saboda koyi da bibiya da bin diddigi ga manzo sallallahu alaihi wasallam duk abin da ya aiko kokari haka nan sahabbai suke yi suna kokarin ya kasance duk abin da ya kasance aka samu manzala sallallahu alaihi wasallam yana yi su ma suna kokari su ringa yi yake cewa wa ahyanan yaqra fihima qaf wal qur'an al majid yake cewa wani lokaci manzala sallallahu alaihi wasallam yana karanta qaf wal qur'an al majid yana karanta qaf yana suratul qaf ita yake karantawa a raka'a ta ta farko yake cewa kuma wani lokaci yana karanta iktarabati sa'atu wa shaqqa al-qamar iktarabati sa'atu wa shaqqa al-qamar wa in yaraw ayatan yu'ridu wa yaqulu sihrun mustaqim kaga wayannan ayu wayannan surori guda biyu suna da ma tsawo sun yi sabbi isma rabbikal a'la da suratul ghashiya tsawo dan kaga suratul qaf a cikin fash uku kadan ne babu fash uku kadan ne babu suratul suratul qaf faji biyu kuma saurin ya rabi mun ka ɗauki suratu ektarabati sa'atu wa shakar kamar ita a barta ma a safaha biyu da rabi ita suratu ƙarar kenan kaga ita kuma safi kaga bata ma kai rabin bata ma kai fashi guda ba haka nan suratu kashiya ita ma bata kai ba safaha guda kaga wannan su ne aka samu mazalafin sallallahu yana karantawa a sallah ta idi guda biyu salatul idul fitr da kuma salatul idul adha daga cikin fa'idodi da zamu samu kaɗan daga ciki kenan na ita sallah ta idi ana so ya kasance an yi ta an yi salatul fitr an jinkirta ta ka misali ya kasance an kai ta kamar ƙarfe goma ya kasance a kai ta kamar ƙarfe goma yana da kyau amma in ta kare tara kare takwas suka babu ne amma me yasa ake so a jinkirta ta saboda wanda bai samu ya hudda zakatul fitr ba ya samu ya hudda kayan a wai idi so dan aka wai idi ta zama wani abu daban ta zama sadaka ba zakatul fitr ba ba ka samu ladan zakatul to dalilin wannan ake so kenan san samu ne sai a jinkirta ta domin mutane su samu dama ta su yi wannan zakatul fitr ita kuma idul adha sallah ta layya ana so a yi ta da wuri misali bakwai da rabi lokacin ta yayi daga rana ta hutu ga ta nan gak ana ganin ta alheri lokacin wannan sallah yayi kamar lokacin da ake sallar zuwa yayi bakwai da rabi takwas sai a yi ta da wuri saboda bi wannan aikin da za a je a yi na yanka da sauransu a samu lokaci isasshe a wurin da za a yi komi a kai saboda shi kenan ake so ake cewa yustahabbu an so ya kasance mi ya kasance sallar fitar eh sallah ta azumi an jinkirta da kuma sallah ta layya an yi ta dauri wannan kiran daga cikin fa'idodi sai mun zo magana akan su wannan salatul idain sai mu da abin da yake shaye su daga farko har zuwa ƙarshe ga baki ɗaya mu san komai a ciki insha Allah ta'ala sai mas'ala ta gaba ita ce salatul janaza a ba a kayyade ba ko misali in dai an sa lokaci an ce a hutu a hutu lokaci kaza za a yi sallah kawai daga an zo bakin mutanen da aka samu kawai sallah za a yi misali da muka ɗauki sallar juma'a kaga ita ma idi ne na sati-sati sallar juma'a malamai suka yi an tattauna tsakaninsu akan wai mutane nawa ne ya kamata a ce su ne jami'i na yin na yin sallar juma'a sun tattauna sosai akan matsalai dalilin wannan aya ta cikin suratul juma'a inda Allah ke cewa wa idara aw tijaratan aw lahwan faddu ilaiha wa tarakuka qa'ima qul ma 'inda Allahi khairun min al-lahwi wa min at-tijara wallahu khairur raziqin wa idara au tijaratan wannan wata matsala ce ta faru a garin madina a garin madina na an jima babu abinci ana zaune ana ta jira 'yan kasuwa su ka abinci abincin garin ya ƙare kawai dabara ce da karin hali ake yi a cirinan a kullunan dan dai a samu ya aran to haka ana zaune ana ta jirin abinci yazo kawai ana zaune ranar juma'a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fara khutba kawai bin shela sai shela sai ce ai ga fata kenan sun shigo da abinci garin Madina daga jin haka kawai aka tashi aka nihi inda abinci yake kowa ya je ya samu rabon shekai gidan shi saboda ana cikin matsanancin hali na bukata yanzu suka tashi suka ta yin wannan shi ne wannan ayata sauko wa idara au tijaratan idan sun ga kasuwanci au lahwanin faddu ilaiha ko wani abu na ɗauki hankali na rayuwar duniya in faddu ilaiha sai suka karkata zuwa ga wannan abu wata rakuka ka'ima sai suka bar ka kai kadai a tsaye wata rakuka ka'ima suka bar ka a tsaye kulma inda Allah to a gaya musu abin da yake wajen Allah idan sun tsaya khairun minan lahu wa minan tijara ya fi wancan abin da suka bibiya na duniya da kuma kasuwancin da suke hudu wallahu khairun raziki Allah shi ne mafi alkhairu mai arzitawa to a nan malamai suka tattauna suka ce to mutum nuni suka zamana a wajen manzala sallallahu alaihi wasallam ko manzan Allah bai tsaye da kudu ba bai ci gaba sai wasu ce mutum arba'in ne wasu ce kasa da haka ne wasu ce mutum ishirin ne haka ne ake tattauna a nan da aka zamna sai suka ce kawai idan an samu kadarin mutanen da sun cike wuri na sahu misali 40 ne ko sha kaza ne ya wadata kawai ana iya sallar juma'a kenan kada a kulle a ce kamar sai adadi kaza kamar idan ka ce sai adadi kaza sai a je mutum ɗaya ne ya hana adadin ya tuka sai a ce ba a yi ba sallar to shi aka bari akan cewa daga kawai an ga mutanen sun isa a yi sallar da su shi kenan magana ta kare kawai ana iya abin to kenan kaga idan kasance gari misali gari an ta yi lokacin zamanin da ake huta yaki gari aka huta yaki mutanen da aka bari yan tsararru ne a garin duka mafi yawa an ta yaki to he kasance lokacin idi in yayi sai a ce da ba mutane ba a yi wa gani ba kawai wanda ke da kai a nan da su za a amfani sai a sallah kenan to haka nan za a ringa kadar da abu kenan shi sa ba a yanke ba a ce adadi kaza ne a daidai kawai adadin da ku samu kanku kuma kun samu kanku babu wani wuri sai nan kin to he ku daidaita da adadin gajere ku shi kenan kawai ku yi sallar ku da idi na na wannan shi ma ya tabbata ba kowace ba misali in aka yi na harko sauran ba ya ka daga hannu ba kenan kawai sai ka ringa hudun allahu akbar annanka a rike allahu akbar allahu akbar amma kuma an dagan kuma babu laifi bai bata bai bata sallah na hai sallah ta janaza sallah ta ta janaza sallah ce da ta bambanta da sauran salloli amma malam ya kawo ta anan don saboda muna magana akan abin da ake karantawa idan an yi kabbara harama bayan kabbara harama me ake karantawa a sallah to kenan kaga ita ma sallar janaza tunda tsayuwa ce kada ake yi babu ruku'i babu sujada to a tsayi wannan me ake yi kaga da yawa basu san ba menene ake yi a sallar ta jana'iza kawai zawwa ake ayi tsaye ayi gum a ringa bin liman ana Allahu akbar Allahu akbar alhalimi so ake kasance kowa ya karanta abin da liman ya karanta shi yasa manzo sallallahu alaihi yake cewa idan mutum ya rasu aka samu mutum 40 wanda ba su taɓa ma Allah shirka ba suka mai sallah to wannan iya daga cikin alamu na cewa wannan ba Allah ta aljanna mutum arba'in wanda ba su taɓa ma Allah shirka kenan mi ake ba su taɓa ma Allah shirka ba kamar bisa shirka ba mashi ba shi bisa cikin yin shirka a yanzu misali kenan kakka ce wanda ya shirka a dama tuba kenan ban da shi a wanda dai bai shirka shine a tsaye to wannan iya da iya da me yake da suna garantin wanda manzo sallallahu alaihi wasallam ya sanya su cikin wa'anda da su cikin rama to kaga yana da amfani sosai ya kasance duka mun san me ake yi a sallah ta janaza kuma abu ne mai sauki abu ne sahal jiddan kowa na iya yi abu ne mai sauki bai da wahala ko kaɗan kuma kowa na iya jin sallar janaza ko ya mis shi yasa malamai suke cewa yana da kyau an yi so idan wani na kusa da kai ya rasu ya kasance kai za ka mai sallah saboda zakka hina cewa kuma zakka hisa ikhlasi wajen yi mai addu'a kana ta abin nan kokarin roka mai gafara ta ubangiji sai ya kasance kana kana kana ja gaba kuma rako'in da ake afwan kabbara da ake yi kabbara da ake irin ta idi da ake yi wannan ba hudu bane kada ake yi ana iya yin biyar ana iya yin shidda ana iya yin takwas amma abinda muka yi sani shine na hudu amma duka ya zo ya tabbata ana iya yin duka wannan kabbara ta fari idan liman ya yi kabbara kuka yi kabbara fatiha za a karanta da sura bayanta kenan sura ta abin da ya sawaka ka karanta fatiha sai ka yi misali kurwar lawa idan ka yi kurwar lawa sai a yi kabbara ta biyu idan aka yi kabbara ta biyu za ka yi sai kawo misali su salam salati اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد wannan su ne shi ne salatin da ake a kabbara ta biyu sai kabbara ta uku ita a kabbara ta uku kuma sai ka yi ƙoƙari ka roƙa ma shi wannan mamaci gafara اللهم اغفر له وارحمه واكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد اللهم اغفر له وارحمه وثبته اللهم باعد بينه وبين خطاياه كما باعدت بين المشرق والمغرب كي تمي الدعاء تا Allah ya gafarta mishi Allah ya jikin shi abin da yake nema a lokacin nan a lokacin nan idan ka ce bari in mai addu'a Allah ba shi miliyar 100 inda a ce zai samu dama ya ma magana da Allah kaɗai sami zai gaya maka ba abin da yake so wanda ya yi kamar ka ce Allah gafarta mai Allah ji ƙanshi Allah saɗa aljanna kawai shi kaɗai yake so eh ko da hausa ma yake in baka iya ba a da malamai ba su ƙayyade ta ba irin wannan in dai addu'a ce zurba kaɗai za ka yi to abin da ka faɗi da larabcin don ka faɗi shi da hausa ai ba matsala ba sai dai malamai sun nuna cewa misali a salloli na farilla su da yake an kayyade su da wasu kalmomi to mutum ya kokari ya koyi waɗannan kalmomin yadda suke da larabcin zai su yi fa'ida kamar misali yadda ba a baka dama ba a ce ka zo karanta fatiha da hausa kasa akwai wani wanda ya zabare ce shi da langayensu gwaranci ne ma kawai zo yi tsaye ta gwaranci ya ce a fadiya ce ta amma kama shi aka yi kuma musulman duniya sun yi ittifaki akan cewa wannan kaga ba daidai bane ba kenan abin da shayi irin wannan saloli na farilla da wasu fara'id na musulunci wanda aka kayyade musu wasu kalimata da ake wadi kenan wannan ya mutum ya kokari ya koyi wannan kalimata in yanda suke da larabcinsu da kuma sai yi su haka amma abin da ya yi babi na addu'a shi babi ne mafito babi ne mafito abin da ya babi na addu'a kana da dama ka roki almisali yanzu ana sallah ta qiyamul layl an je sujada kana da bukatun ka kuma baka san bai a san kawai su da larabci kawai shikenan imana kenan kaga zakka nema ka san ya zaka yi ka saka abin kai kuma akwai bukatun da ba sa faduwa ba ko ta bukatar gwaje zaka zo ka sa mutum gaba kuma a ce malam ne ka ce mai malam ina so ina so da roki Allah kaza da kaza ya zan wani da rarrace akwai bukatun da baka iya hoyi kawai tsakaninka ne da mahalicinka kawai kaɗai zaka iya ma wannan jajan ka mai wannan jajan ka yi kuka ka hoyi duk abin da kake so duk bukatunka ka hoyi nan ne kaɗai kake da wannan damar kuma in kana yi ana so ana murna kana yi ba kamar yadda ɗan adam bane ba in kaje yau kaje gobe gobe da garan kai bata ya ce wannan jaraba gare shi ya sha mun kai kaza kaza to shi da adam haka zai ce idan ka dame shi da yau amma inda ya kasance shi ubangiji shi murna ke iya son bawon shi wanda yake yawan roƙon shi iya son bawon shi in kana so ka zama daga cikin bayan allah na gari ka ringa yawan roƙon allah allah ma kaza allah ma kaza allah gafarta maka allah ma kaza to allah zai yana son bawa mai irin wannan abu sosai shi allah murna ke idan adam ne yake jin haushi idan ana roƙon shi to kenan kaga irin wannan sai kai ta roƙa ma wannan ba Allah gafara a kabbara ka ta uku kenan a kabbara ta hudu sai kuma ka yi addu'a in kana so kana iya ma kanka addu'a ma ka roƙa ma kanka kai ma gafara yanda ka roƙa mai gafara kuma ya Allah ni ma ka ji kaina ranar da za a ranar da za a karbe ni kaza kaza misali kenan ranar da kai ma za ka rasu Allah tabbatar da gajijinka akan musulunci kuma Allah ya ji kanka kuma kai ma Allah gafarta maka ya daga cikin kenan addu'o'in da kai ma za ka ƙara kai ma kama kanka domin kai ma ka shiga cikin wa'inda Allah zai masu jinka a lokacin da su to idan ka ƙara yin wata kabbarar ma to irin wannan addu'a ne zaka ci gaba kana ma shi mamaci addu'a kuma ka ringa ma kanka addu'a kuma kana so haka sa wani ma ka mai addu'a hakan za ka yi ta yi har lokacin da ka salamce bakin gulgwadon daidai rako'in da aka da suka tabbata cewa ana yi raka a biyar eh kabbara biyar bakwai a zuwa takwas duka ya zo a cikin ahkamul jana'iz na shi malamin sabata salatin nabi sallallahu alaihi wasallam muhammad nasir dina albani ya kawo hadisan da suka tabbatar da haka akan ita sallata janaza a ba ruku'i ba sujada kawai ita in aka yi sai aka yi kabbar wannan a sai kuma za ta yi assalamu alaikum yadda muka saba gani ana yi shike na shi mamaci addu'a ta ke ne tasirin addu'a idan ya dace shi ta san dace wacce ba tabbas dace wacce babu garanti kamar ba abu ne ba wanda misali a nan a ce wani ne zai rubuta wani takarda ya ce wani shi kenan kai sai ba a shi abu ne a hannun ubangiji abu ne gaibu kasan wani wani ba allah zaka gani shi kana kyautata mai zato bakin gwalwalo amma kuma fi dakhilihi tana ba mutumin kirki bane ba a cikin zuciyar shi wani zai gan shi gashi nan komi alhamdulillah amma tana wa a zuciyar shi daga cikin zuciyar shi ba mutumin kirki ba akwai da zaka samu da irin wannan sifa an ana samun wani zai gani in ya aikata wani abin sai a ta mamaki wai wannan zai yi kaza wannan zai yi kaza wannan kenan bai da amana wannan kaza wannan kaza zai dage ana ta mamakin abin da ana samun irin wannan to wani heka je ka ringa mai irin wannan zato shi kuma ta kan shi yake yanzu kaga wani sai ka samu na babban malami ya rasu misali ya daga cikin kamar irin wanda ake kyauta ma zato cewa lalle mutumin kirki ne shi kuma a lokacin nan kai kana nema wai ka samu albarkacin shi shi kuma a lokacin nan kokari yake ya za'ai Allah ya ji dan shi ya kasance shi ma ya karba wajen Allah ba kai ba ma ka samu shi albarkacin shi shi ma so yake a ce ya samu shiga shi ma ta kanshi saboda an ka ayyukan shi an tara wasu gasu nan masu kyau wasu kuma mara kyau aiki ya lalace minti ɗaya ne minti ɗaya ne aikin kai lalace shaidan ya ga dama ya shigo cikin aikin ka kwata-kwata ka yi aikin watanni shekaru minti ɗaya sai lalata ma duka aikin wannan in dai har kai da abin da ya baka da ya tallata ma hajar shi kai ta ibada kai ta aikin ka na kirki kawai in ka amsa karin da jiji da kai kana wasu abubuwa na cewa kawai kaza ya karkata ma aikin baka yi shi dan Allah ba wala da kai to in ya kasance aka zo aka tattaro ayyukanka sai kasance wasu sallolin ka ma da kake na farin lamma akwai wanda ba dan Allah ba kai azumin ka akwai wanda ba dan Allah ba kai azkar din ka ma akwai wanda ba dan karatun Qur'anin ka akwai wanda ba dan Allah ba karatun aka ka abubuwa da aka zo aka lissawa sai aka yi suwasan dibosan duka mafiya ba da Allah ba aiki ya lalace aiki ya lalace abu hore ne rawaito hadisi daga manzala sallallahu alaihi wasallam yake cewa mutane guda uku addini bai ci gaba da su amma su za a fara sanyawa gidan wuta gobe kenan na farkonsu mai kuɗi za a kira mai kuɗi a ce mai wani allah ba ka dukiya mai kai da ita ya allah ka sani wannan dukiya da aka bamu mun ciyar mun ba da sadaka mun koya mun abin da mun ba da an yi jihadi mun yi kaza mun yi kaza sai ya kare zanen shi na yi makaranta na yi masallaci na yi kaza na yi kaza sai ya kare zanen shi kaf sai allah ce eh kwarai kwa kayi amma dama kayi ne domin a ce kai mai kyauta ne kai mai alheri ne don haka sai a ce a buga kan shi da ƙasa a ja huska shi a gidan wuta da shi sai a zo da mai ƙarfi mai jiji da kanshi yana sa ƙarin shi addini sai a tambaye shi a ce wani allah ya baka ƙarfi ya baka lahiya mike da ita ya ce ya allah duk wani jihadi da ake yi ya allah da mu ake yi babu wani jihadi da ake a duniyar nan wanda ba da mu aka yi kaza kaza in ana gina masallaci da mu ake yi in ana kaza da mu ake yi in ana kaza da mu ake yi sai ya ƙare sai a ce mai e kayi ne ba don wani abu ba don a ce kai mai kokari ne addini mai ba da kanshi ne addini to kaje an haɗi sai a ce a ja huska shi a ƙasa a gidan wuta da shi hakanan sai a kawo malami a ce akar makalla Allah baka ilimi mai kai da shi ya Allah mun karanta mun sha wahala wajen koyon ilimin kuma mun karantar mun yi kaza mun yi wa'azi mun yi kaza mun yi kaza sai Allah ya ce kware ku kai amma kai dan a ce kai mai karatu ne kai dan a ce kai kowa iyawa kai dan a ce kaza dan a ce kaza dan haka a ja huskar shi a ƙasa a gidan mu da shi anya addinin musulunci zai harka addini za ta ci gaba babu wannan mutanen guda uku babu dole he da mai kuɗi misali irin wanda ya gina masallaci irin wannan misali kaga kuɗi ne aka sa baka da kobiya za ka gina irin wannan wuri da hannunka aka baka simintin da kuma ka iya ba abu ne wanda yake da alaka da kuɗi kaga harka kuɗi ce haka wanda zai ba da ƙarfin shi ya yi aiki na addini kaga shi ma ya wanda ya ba da ya banda ya sa ƙoƙari ya lokutan shi da yake da ya maida wasu shari ya ce bari sauran ya sa su a harka addini harkar wani wa'azi harkar gyara kaza gyara kaza duka yana nan malami dole he da malami wanda shi kuma shi zai ringa cewa ga abinda Allah ya ce ga abinda annabi ya ce wannan dole addini he da wannan amma kaga ga irin sakamakon su idan an yi mi idan an samu matsala aikin ba dan Allah ba aka yi shi kenan kaga akwai wanda zaka ringa ma zato cewa kaza ne amma ya kasance a wajen Allah ba haka nan bane shi yasa duk wanda ya rasu kowane ne duk shehun takashi duk malinta shi babu wanda zai ce ya wadata daga addu'a da za a rangami na Allahun makfil lahu warhamu wa tabbitu babu shi sahabban manzala sallallahu alaihi wasallam manzala sallallahu alaihi wasallam yake cewa a ranga musu wannan addu'a akwai sahabin da mala'ikai suka sabko wajen jana'izar shi amma da ya aka sa shi kabari hede matse shi manzo Allah ke cewa inda a ce akwai wanda kabari zai bari da ya bar wannan ba Allah da ya bar wannan ba Allah to ina ga mu wa'inda ba mu kai sahaban ba ko kawai su ba mu kama ba ai kaga ba amma magana to wannan shi ke nuna maka cewa kowa yana bukata ya kasance ana sanya cikin addu'a wallahi kowa yana bukata babu wanda ya fita daga ciki to wannan shine kina a takeice kaifiya ta salatul janaza yake cewa as-sunna an yaqra fiha bi fatihatil kitab sunna shine malam mutun ya karanta fatihatil kitab da wata sura wa yukhafitu fiha mukhafatihi aw mukhaf mukha ha mukha wazi karanta mukhafatatan mukhafatatan ko mukhafitatan yukhafitu fiha mukhafitatan ya kasance ya karanta ta a koyi a asirce kenan ba da at-takbiratul ula bayan kenan kabbara ta farko kenan bayan kabbara farko ga abin da mutum zai karanta yake ne karanta Fatiha ya karanta sura bayan ta ta biyu ya karanta salatin annabi ta uku ya roƙa ma mamaci gafara ta hudu kuma ya ma kan shiga ya roƙa ma kan shiga fara kuma da sauran ɗan uwa musulmai bakin abin da ya sauka kenan na na karatun da zai shi malik ke cewa tartilul qira'a wa tahsinus sauti biha abin da ya shahi wajen karatu kuma karatu a sallah yana da kyau ya kasance an rattala karatun an rattala karatu mai rattalawa shi ne a yi shi da kira'a mai daɗi kira'a mai kyau karatu na sallah duk yadda mutum zai yi ƙoƙari ya kasance bakin abin da allah hore mai na murya na kira'a ya kasance idan zai yi sallah ya kasance ya ya karatun shi ya kasance akwai kira'a a ciki manzon sallallahu alaihi wasallam yake cewa laysa minna man lam yataghanna bil qur'an bayya daga cikin mu wanda bayya ranka da alqur'ani bayya rera shi qur'ani ba a karanta shi kamar kana karanta libur idan ka zo karanta kamar kana karanta wani libur ko kana karanta wani littafi haka idan ya karanta cikin karatu ne ya zo a karanta aya wannan babu laifi amma idan za ka karanta alkur'ani karantawa ta tadabburi ta ibada ko a sallah to wajibi ne ka rasa alƙur'ani ka yi shi da kira'a kira'a mai kyau kira'a wadda ba ta huta ba daga tsarin da aka samu sahabbai ko kuma aka samu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana yi yace wa kana sallallahu alaihi wasallam kama amarahu Allah yurattilul qur'ana tartila maliki cewa manzo sallallahu alaihi wasallam kamar yanda Allah umarce shi yurattilul qur'ana yana rattala alqur'ani tartila rattalawa kenan yana karanta shi da kira'a karantawa a cikin suratul muzammil yake cewa ne wa rattilil qur'ana tartila kadhalika linuthabbita bihi fu'adaka wa rattalnahu tartila kadhalika linuthabbita bihi fu'adaka wa rattalnahu tartila la haddan babu gaugawa wala ajila kuma babu san dogewa babu gaugawa kuma babu san dogewa saboda san na iya sawa a gajiya ita kuma gaugawa tana iya sawa ka yi abin da ba shi ba ko ka yi kuskure ma a cikin karatun naka ya ce balkira'atan ya kasance kawai karatu ne kira'a ce zagaye ya ce mufassiratan harfan harfan yanzu ana jin ta harafi-harafi komi yana huta ɗaya bayan ɗaya hatta kana yurattilu sura hatta ta kuna atwal min atwal minha ya kasance yana rattala sura hatta ta kuna atwal min atwal minha idan ya zo yana karanta ta har sai ta kasance tana da tsawon da ta samu ta ɗanyi tsawon da ya yi ma tsawonta misali idan zan karanta suratul fatiha idan zan karanta ta haka alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin kaga ka karanta ta amma yanzu in qira'a zakai lokacin zaka dauka sai yayi wannan yawa an gane to shine ke ni kana yurattilu sura hatta takuna atwal min atwal minha ya kasance saboda kira'ar da aka yi surar ta ƙara tsaho a sama da tsawon da take da yake cewa kana ya ƙolo yana cewa ya ƙalu da sahibin ƙor'an ikra wartaƙi warattil kama kunta turattil fi duniya fa inna manziluka inda akhir ayatin taqrabuha subhanallah kaga wannan yana daga cikin hadisan da suke sa duk wanda Allah ya taimake shi ya iya karatun alkur'ani in kuma bai iya bai kokari ya mai da hankali lokaci bai kore ba babu inda ya kore sahabbai mafi yawa sun musulunta wasu shekara 40 wasu shekara 30 da wani abu amma a lokacin suka fara har da qur'ani kuma suka kare shi don haka kai ma an kasa kanka na iya mai da hankali kawai za ka yi ka yi ƙoƙari ka ware makanka lokaci ka rinka da alƙur'ani wallahi kakka bari wannan hadisin abin da yake haɗi a barka a baya za ka ci za yatsa mazala yake ce ma yake ce ma sahabban shi yake cewa a ranar kiyama za a ce ma mai karanta alkur'ani iqra wartaqi ka karanta ka tahi misali a sansar da muke hawa na tabbata mafi yawan ma'aitan an hau a sansar ko an sa a sansar a idan ketar ta kai wani hawa haka dewa akwai wani ɗan ɗaki da ake wani ai muna gani a film sai a danna wani hoto sai kowa ta buɗe ya a shiga ya aisi sai a danna kuma sai kai sama sai kakka ita inda kake so kai shi ne ce ma a sansar to kamar irin shi ne a kiyama kaga misalin wannan tana wasu mutanen da da wahala masu fahimci ma a kaga mu da gauga zama fahimci me ake nida ikrawar take karanta ka take shi kaga a sansar in nan kawai fito da kadanna shi kuma na kiyama a aljanna dama sai an je aljanna sai a zo a jira ku ga kuna aljanna sai a ce to me karanta alqur'ani yazo aljanna ita daraja darajar ta gol tana ƙara sama ne tana ƙara daraja ni'imar da ke da kuwa aljanna ta biyu babu aljanna ta uku wadda ke da kuwa aljanna ta uku babu aljanna ta biyu wadda ke da kuwa aljanna ta hudu babu aljanna ta uku hakanan hakanan hawa hawa ce to idan ka zo kai mai karanta alkur'ani ne sai a ce ma to zo nan tsaya karanta ka ringa yin sama zakka tsaya daidai inda karatun ka ya tsaya shi ne ke cewa ikra wartaki warattil kama kunta turattil fid dunya karanta kuma ka rattala kamar yadda kake rattalawa a duniya kamar yadda kake yin karatunka a duniya haka za ka rinka karantawa yake cewa fa inna manziluka inda akhiri ayatin taqra'uha saboda gidanka yana can ƙarshen ayat da zaka karanta wadda ka iya a duniya idan ka haddace duka kenan me ke suna kawai kune yan ƙarshe kune yan ajin tabarkalla idan izi ɗaya ka haddace ka karanta baki ɗan izi ɗaya za ka tsaya ka hide wanda shi sura biyu ko uku karanta imana wanda iya izi biyu ya yi wanda izi daya wanda ya izi uku ya yi wanda haka nan haka nan haka ake tafiye kenan ka yi kokari ka kasance daga cikin wanda za a ce ma ikra waraddil kama kunta turaddil fi dunya fa inna manziluka yake cewa inda akhir ayatin ta karawa gidanka yana karshen adadin karanta to shi yasa karatun alqur'ani iya daraja sosai shi yasa manzala sallallahu alaihi cewa khairukum man ta'allama alqur'ana wa 'allama mafificin ku shi ne wanda ya je koyi alqur'ani kuma har ya koyi da shi kana iya zama malami ga iyalanka ba kana zuwa ka je ka koyo alqur'ani ka zo ka koya ma diyanka ka zama malamin su ka koyar kana iya koya ma wasu yara wanda misali Allah ya taimake kai kasance kana da wasu yaran da kai ka koya musu alhamdin da za su ringa yin sallah da ita har su mutu kullum walada gare ka a asusunka idan sun yi sallah wani irin lada ne wani baka iya lissawa shi abin ya yi yawa to kenan kaga ni'ima da fadala da daraja ke da kwai ga dukkan wanda ya kasance makaranci na alkur'ani yake cewa wa kana ya mutu qira'atahu inda hurufil mad manzala sallallahu alaihi wasallam yana jan karatu inda ke da kwai hurufil mad misali ya ayyuhal ladina amanu kaga anan akwai harfin mad akwai ja wanda kaji ana karantawa a'a haka aka samu manzala sallallahu alaihi wasallam yana karantawa haka yake karanta wannan dan jakin da ake manzala sallallahu alaihi wasallam haka yake haka yake karantawa fa yamuddu bismillah wa yamuddu arrahmani wa yamuddu arrahim haka wa nadidun wa amsalin haka manzala sallallahu alaihi yana jan bismillahi lahi arrahmani mani arrahimi kaga akwai dan ja kadan shi na kice mi almaddu tabi'i a tajwidi kenan wannan dan jakin da mutum zai yake cewa wa kana yaqifu ala rubusil ay kama sabaka bayani manzon sallallahu kuma yana tsayawa a dukkan inda kasance karshen aya ne kamar inda ya gabata kenan misali idan kasance aya tana da tsawon da lumwashin mutum bai isa ya karanta ta duka idan ya yi tsaya kuma sai ya koma ɗan baya kaɗan sai ya ɗauko daidai inda ma'anar zata cika sai ya ci gaba sai ya wuce an gane haka na ake yi kenan idan ka tsaya ba kawai kana tsaya ci gaba zakai ba in akwai wuraren da ake yin haka nan amma akwai wuraren da in ya kasance ba a tsayawa idan ka dan tsaya sai ka dan koma ba sai ka sake daukowa kuma sai ka huce yanda dai kuke ji lokaci zuwa lokaci eh makaranta suna yi so lokaci na kenan a wannan gaba insha Allah ta'ala za mu saurara اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته